بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
ومن موائل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الصلاة ya ce daga cikin bigirai ko mahallai ko gurare na sallama ga annabi alaihissalam sallama to akwai tahiya wadda ake a cikin sallah tahiya ta tsaye da ta biyu to dukkaninsu mahallin yin sallama ga annabi ne alaihissalam
حدثنا أبو القاسم رفع بن إبراهيم القري حكيم رحمه الله وغيره قال حدثتني حدثتني حدثتني كريمة بنت محمد قالت حدثنا أبو الحسن حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا أعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى إيمان الله الشامل
فإنكم إذا قلتموها إنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد شان في السماء والأرض
هذا أحد موائد التسليم عليه هذا أحد موائل التسليم عليه وسن- وسنته أول التشهد إنه أول تشهد to to yace haddasana abul kasimi abul kasimi ya zantar da mu shine khalafa ibnu wa ibrahim al muqri'u al khadib rahimahullah wa gairuhu da wanansa shi kuma yace haddasatni karimatu bintu muhammadin karimatu yar muhammad ta zantar da ni qalat tace haddasana abul haisami أبو الهيثم يا زن تدمو حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف يا زن تدمو حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل يا زن تدمو حدثنا أبو نعيم أبو نعيم يا زن تدمو حدثنا الأعمش أعمش يا زن تدمو عن شقيق بن سلمة شكوا كربو لك شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه shi kuma karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama kala daga nan mai tsira da amincin Allah ya ce idza salla ahadukum falyakul idan ɗayan ku ya shiga yin sallah to in ya zo tahiyya ya ce attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan ta yi ɗal masa'udi kenan shi haka annabi alaihissalam ya koya amma malamai sun ce sigar tahiya ta kai goma sha uku daban daban daban daban kowa da wanda ya zaɓa yake yi shi san da aka ce ne na ce ba ce na yi wasu da abu ne mai yawa wadda muka riƙe muke kawai ta isa ta kai siga goma sha uku to wannan ɗaya ce daga ciki mahallin yin sallama ga annabi alaihissalam shi sa ya kawo shahidi da ita sai annabi alaihissalam ya ce fa'in na kuma iza ƙultumuha ko in kuka faɗe ta wannan kalmar assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to asabar kulla abdin salihin za ta samu dukkan bawa managarci fi sama'i wal ardi a sama da ƙasa za ta samu kowa ko mala'ika ko mutum ko aljan ko wata halitta da Allah ya zaɓa ya yi wanda ba mutane ba yana da halittu iri-iri to duk wanda yake ba Allah madagarci wannan sai ta taɓa shi ko sai an ba mutum kamar shi shi kuma assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu shine sanadarin fitar rai mutum ransa zai fita kamar a saka isga a cikin danyen man shanu a cire haka yake shi kuma shi sa malamai shi sa malamai suka ce duk mai yin sallah yana kyautata wa kansa yana kyautata wa dukkan halitta ta gari dukkan bayan Allah na gari to yana kyautata musu domin in yi wannan duk halittar Allah mala'ika mutum aljan kowace irin halitta in dai nagartattu ne to sai ta same su kaga ya kyauta wa kansa ya kyautata musu mai kin yin sallah ya munana wa kansa ya nuna duk halittar Allah ta gari domin yi musu asara wannan shi ma kuma ya asara sura ka yin sallah ba kankanin alheri bane a cikinta barinta ko ba karamin sharri bane sai ce haza adamu wa ina taslimi alai nan ɗaya daga cikin guraren yin sallama ne ga annabi alaihi salatu wassalam sai ce wa sunnatuhu awwalu tashahhudi amma sun ce a ka'idar larabci da ya'un nisba za a sa wa sunniyatuhu sunniyatuhu wato muhallin sunnar tasa shi sallamar awwalu tashahhudi a farkon tahiya ne ba tahiyar farko ba ba tashahhudul awwalu ba awwalu tashahhudi da tahiya ta farko da ta biyu a farkonta ake shi a tsakiya ake sawa awwalu tashahhudi wa ba'da tahiyyati haka shine ma'anarsa awwalu tashahhudi wa abadwa wa ba'da tahiyyati sannan wa qabla tashahhud wa qabla shahadatayn to anan ake yin ta in ka zo zaka ce at-tahiyyatu lillahi الطيبات لله والطيبات الصلوات لله الزاكيات لله to kaga sai ka shimfida wannan atahiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi in ka gama sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin to sai ka gama wannan ko sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah to shine jumla ya dunkule ta anan sunniyatuhu awwala tashahudi amma wa ba'da tahiyyati wa qabla shahadatayn anan tsakanin ake nan ne sunnar
kadarawa malikun an ibn umara annahu kana yaqulu zalika idza faraga min tashahhudihi wa arada an yusallima
tace wayarwa malikun an ibn umara radiyallahu anhuma imamu na malik ya rawaito hadisi daga wallahi dan umar Allah ya kare da a gare su annahu kana yaqulu zalika sai dan umar yana fadar haka idza faraga min tashahhude idan ya gama tahiya in ya gama tahiya wa arada an yusallima kuma ya nufin yin sallama to wannan yake jimlatawa assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sannan sai ce assalamu alaikum haka ake sallama
wa habba malikun fil kalma busudi an yi sallama bi misli dalika qabla salami yawa imam wace wasu habba malikun kalma basudi a cikin littafi na kalma basud imam malik ya ce an so an yi sallama bi misali zalika qabla salami yi wannan sallamar kwatankwacinta kafin yi sallama don wanda ya gama tahiyya dama kaf ai ba zai sallama taslimi ko tahlili daga sallah ba sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sana sai ce assalamu alaikum an ce in zai yi sai ya kudile a ransa yana nufin dukkan bawan Allah na gari sai ya shiga ciki
قال محمد بن مسلمة أراد ما جاء عن عائشة بن عمر أنهما كانا يقولان عند سلامهما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم yawa kala mahmud ibn masalamata mahmud dan masalamata yace arada ma ja'a an aisha ta wa ibn umara yace yana nufin abin da yazo daga aisha daga abdullahi dan umar annahu ma kana yaqulani cewa su biyun sun kasance suna cewa inda salamihima yayin sallama su a sallah sukan ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin in suka faɗi nan to sannan sai su ce assalamu alaikum sai su sallama fita daga sallah sai duk wani mai yin sallah dama sai ya wannan ake fita daga sallah
واستحب أهل العلم أن ينوي الإنسان حين سلامه كل عبد سالم في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن yawa wastahabba ahlul ilmi babu ta ilimi ya sun so hanyar wuyar insanu hina salamihi mutum ya niyya da yin sallamarsa a sallah in ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ya nufin kulla abdin salihin fi sama'i wal ardi dukkan bawan Allah managarci a sama da ƙasa min almala'ikati wa bani adam wal jinni na mala'ika mutum ne aljanne da sai ka kudure to Allah da sai ba kowanne
قال مالك في المجموعة ويحب للمأمون إذا سلم إمامه أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Assalamu alaikum.
Yau, amma Malik a cikin littafin al-majmu'a wannan ko ba al-mabasu bane a cikin majmu'a yace wa uhibbu ina so lil ma'mumi ga mamumi bil liman idza sallama imamuhu idan limamin sa ya sallama shi mamu din an ya kula yace assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai ya faɗi wannan sannan sai ce assalamu alaikum ya sallama fita daga sallah ita ce ƙa'ida ta mutum ya yi tahiya ya gama dama ai san ita ƙarshe ana yin addu'a da addu'o'i masu tsawo cewa ne ya uzu ka mita fitinas da mahayawan mamati ومن عذاب النار وسوء المسير irin su fitnatul masir da jali do ana yi amma malamai suka ce ko in ce in fito karara dai mu namu na nan gidan duk wannan ta ce a basu saboda suna da tsawo baya ɗaya takaki shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar shikenan in ka gama tahiya kawai ita zaka faɗa kwaya ɗaya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shikenan daman kana gama tahiyar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai kai salati ga annabi alaihi salam waya daya kana gama salati sai ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيك سلام شكرا آمين yau to kafin wuce malamai sun zo a cikin wannan sallama da ake wanda muka yi jiya ta gidaje za a shiga gida akwai abu musal madini akwai littafi allewa ulmu'allim abu musal madini ya samu hadisi daga sahal bin sa'ad sa'idi radiyallahu anhu yace suna zaune wurin annabi alisan sai wani mutum ya zo yace ya rasulullahi na gamu da kunci da talauci ya kewaye na rasa yadda zan yi sai annabi alaihissalam ya ce in ka tashi shiga gida da akwai mutum ko babu to kai sallama sun masallim alayya sannan sai ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu sannan ka karanta ƙulwallahu kafa ɗaya ya ce da i shi Allah ya dinga tattaɗo masa arziki dinga an tako masa har ya san kwararsa kamar yadda zai yi ma basiri ne wanda yake mujarrabi kuma wanda yake fama da kuncin ya zo shiga gida gidansa ne haya ake yi da ya shigo zai sallama ga mutum ya ce assalamu alaikum in yi wannan sallamar sai ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai karanta ulhullahu daya shi ne ya shiga ya harkarsa Allah da yana wannan talauci da kunci na rayuwa Allah zai warware masa
فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم
wannan fasal yana magana akan kaifiyar yanda ake wa annabi alaihi salati da sallama wannan fasalin shi kuma akan wanne yake wannan ya gama akan mahalli da ake salati to shi kuma yanzu magana wato dacen yi magana akan me ma'anar salati ya gama kuma magana me hukuncin salati matsayinsa a shari'a sannan kuma ya zo magana a ina ake yin salati da sallama da ya gama yanzu na hudu shine zai magana akan yaya ake yin salatin annabi alaihi salam
حدثنا أبو الإسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءته عليه حدثنا القاضي أبو الأسبجي حدثنا أبو عبد الله بن عتاب حدثنا أبو بكر بن واكد غيره حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عمرو بن سفين الزراكي انه قال خبرني ابو ميد السائدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
هذا ده كيفية يندى أكي صلاتي ده يتحدثنا أبو إسحاق abu isaka ya zantar da mu shine ibrahim ibn ja'far al-faqih ibrahim dan ja'far al-faqih bi qira'ati alai da karatuna a gare shi haddathana al-qadi abu al-asbaghi al-qadi abu al-asbaghi ya zantar da mu abu abdullah ibn attabin ya zantar da mu abubakar ibn waqidin ya zantar da mu gairuhu da wannan sa abu isa ya zantar da mu abu ubaidillah ya zantar da mu yahaya ya zantar da mu maliku ya zantar da mu an abdullahi bin abubakar bin hazmin rabu daga wallahi dan abubakar dan haz an abihi daga mahaifinsa an amri bin sulaimi zuraki shi ba karɓi daga amur dan sulaimi zuraki annahu kala shi kuma yace akhbarani abu humayd sa'idi radiyallahu anhu abu humayd sa'idi Allah ya kare da a gare shi ya bani labari annahum qalu su abu humayd sa'idi sahabi ne shi da yan uwansa bai suka ce ya rasulullahi kaifa nusalli alayka ya zami maka salati da Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima fa qala sai annabi alaihi salam ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa azwajihi da matansa wa zurriyatihi da zuri'arsa kama sallaita ala ali ibrahima kamar da kai salati ga annabi ibrahim shi ma ina jin na ta magana cewa ali ibrahim ibrahim din ake nufi eh kamar da qur'anin yazo ko sai ce ali fir'auna kuma fir'auna yake nufi larabci ne ana iya yin haka sallaita ala ali ibrahim kamar da kai salati ga annabi ibrahim ba wannan kama sallaita ba ana nufin fifikon falala da ɗaukaka ta Ibrahim ba ce a kan salisa na ce iya wani kaza kamar da ke wani ta ya kaga wanan da ake son a mutum irinsa sai in ya fi shi falala ya fi shi ɗaukaka to ba wannan ba ne shuhura ta Ibrahim alaihi ya zama ba mai ambatansa da shari waje alli lisana sidiqin fil akhirina duk al'umma da suka ka sani ta duniya ba wacce ba ta so ta danganta kanta ga annabi Ibrahim alaihi wannan shuhurar da ambato da alheri shi yake nufi sai ce barik ala muhammadin ka kwarara albarkarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa azwajihi da matekunsa masu albarka iyayen mu'minai wa zuriyatihi da kuma zuri'arsa kama barakta kamar yadda ka kwarara albarka على آل إبراهيم كأنبي إبراهيم عليه السلام إنك حميد كي أبن يبوني مجيد في جرما yace to ga yadda za ku faɗa wannan ruwaya ce haka
وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
والسلام كما قدمتم
وفي رواية مالك هذا رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ودعك كرؤلك أبي مسعود الأنصاري Allah kare da a gare shi kale ya ce annabi alaihissalam ya ce kulu ku ce allahumma salli ala muhammadin Allah kai salati kai tsira ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kuma kai tsira ga alayansa kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai tsira ga annabi ibrahim alaihi salam mubarak ala muhammadin ka kwarara albarka a bisa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam وعلى آل محمد كفر البركة على أن محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين كما كفر البركة النبي إبراهيم عليه السلام أتكين تالكي إنك حميد كي أبن يبوني مجيد من جرما سالي عليه السلام والسلام كما قد علمت shi kuma salati kamar da aka sanar da ku ne ba sai an faɗa wannan sanannen abu ne
في رواية كعب بن أجرته اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد كما رواية كعب بن أجرته shi kuma radiyallahu anhu annabi alaihi salamu cha yayi Allahumma salli ala Muhammadin ala kai tsira a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammadin kai tsira ga ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala Ibrahima kamar inda kai salati ga annabi Ibrahim alaihi salam ko kai tsira ga annabi Ibrahim alaihi salam nan ya kama sunan gaba ɗaya bai ce ali ba alaihissalam mubarak ala muhammadin ka yi albarka ka kwarara albarka a bisa na muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ali muhammadin ka kwarara albarka ka ga alayen na muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala ibrahim kamin da ka kwarara albarka ga annabi ibrahim alaihi salamu innaka hamidun kai abin yabo ne majidun mai girma
wa an bata bin amrin وفي حديثه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد يوا أشكين حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه شن حديث ده إزو ناسا النبي عليه السلام يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي Allah kai salati kai tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi ummi annabi ne ba uwa wa ala ali muhammadin kuma kai salati ga alayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine amma an ce annabi da shi na son wannan salati annabi ummi kalma annabi yana takama da ita sun ce da dangantaka su ce da Allah ta kai tsaye ba wani makalugi a ciki ya fi jin ya fi girma jin nauyin tafiye da ar rasulu saboda rasulun mutane suna da hannu a cikin dangantaka da bayin Allah amma nan daga shi sai ubangiji subhanahu wataala al'ummi kuma kirarinsa ne alayhi salatu wassalam shi ba shi da malami inda akwai wanda ya koya masa rubutu da karatu da yana sama da shi yana da minna a kansa to babu sannan na biyu wanda ya koya masa din ana iya samu mai koyar da karatu ya samu wahani a cikin fahimta kuma ya ɗora mutum a kai shi kenan sai mu ce tafi akan wannan kaga an sami wannan kenan a kuskure to sai karatun ya zama akwai wannan wani kuma san zuciya ne zai shiga gurin mai karatun sai dan sofa na san zuciya kaɗan to in ya tashi wanda zai koya a kansa zai ɗora shi to annabiyar umi duk ba wannan illar tare da shi ba shi da malami da zuna da minna babu wani kuskure da malamin da zai koya masa ya zo da shi ya ɗora shi a kai ba kuma san zuciya ba ƙaramin kirari ba ne to na mai bani ɗan misali na fahimta in mai koyarwa ya samu ɗazu sun min tambaya akan situmin shawwal shida ya ce annabi alisu ba yana nufin azumin wacan shawar kawai ake nufi ba man sama ramadana sun mu dafa ho sita min shawwal faka annama samar da hara ya biya masa da uku shida a cikin shawwal wannan shawwal din da ya ambata litta hafifi ne la litta hasis ta hafif sauƙaƙawa ka ɗauko azumi kai kwana talatin ka saba to kafin ka sani to kai shida ba iya shi kadai falala take tsayawa ba takafifi ne ba takasisi ba ne duk watanni goma sha ɗaya in kai shidan ya yi kaga mafi yawan masu fahimta ba su gane wannan ba duk wanda da ya karanta hadisin gundarinsa haka zai fahimta ma ya je gurin masu ilimi wanda suka san makasudin annabi alisun suka san fahawar kalam za su gaya maka ba haka bane shi suka ce ma shi isa mafi yawan wanda ike son ya ci ribar sai ya bari sai goman farko na zulhijja sai ya shida din a ciki shikenan zai samu waccan falalar da ba watan kwanaki a rayuwa da suka falada fiye da wannan goman na farko to sai ka bar shi sai wannan sai kai shidan da ake so a ciki shikenan ma ba a yi takasisinsa ba takafifi annaba sai ke nufi to shi ya sa karatu da mai shi ya samu kuskure to duk wanda zai koya a kansu zai ce in shawar din ya wuce masa ya ce shi ke nan shawar ya wuce ba zan yi ba ya bai sani ba
وفي رواية أبي سعيد الخدري اللهم صل على محمد عبدك ورسولك cikin ruwa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ita kuma annabi alaihi salam ya ce a ce Allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kai tsira ga annabi Muhammad sallama bawanka ko manzanka eh abdika wa rasulika an ce sai da ya fara gabatar da abdika sannan rasulika bai sai rasulika wa abdika ba saboda wato dangantuwa ga Allah ubudiyya ita ce sama da komai eh zan magana za ta fito daga annabi da sun kokarin za ka akwai hikima a cikin fadarta ya ambaci ma'anar haka
وحدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي سماعا عليه وأبو علي بن شريف النحوي بقراءة عليه قال حدثنا أبو عبد الله بن حدونا الفقيه حدثنا أبو بكر المتوي قال حدثنا أبو عبد الله الحاكم عن أبي بكر بن أبي داري الخافي عن علي بن أحمد الجيلي عن حرب بن حسن عن يحيى بن مساور عن عمر بن خالد عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه علي عن أبيه حسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال أدهن في يدي في يدي.
أي يدي في رسول يدي.
الله صلى الله عليه وسلم وقال أدهن في يدي جبريل وقال هكذا نزلت من عند رب العزة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم. آه، شو حدثنا الكاذي أبو عبد الله التميمي سماء عليه wato sama ji ne daga gare shi wa abu ali alhassan bin ɗarifin abu ali shine alhassan ɗan tarif annahawi masanin ilimin na'au bi ci alaihi da karatu na a gurinsa kala da shi abu abdullahi tamimi da kuma abu ali alhassan bin ɗarifin suka ce haddasana abu abdullahi bin sa'adan al-faqihu abu abdullahi su ne su- wato abdullahi abu abdullahi su- dan sufiya dan sa'adan al-faqi haddathana abubakar al-mudawwi abubakar al-mudawwi ya zantar da mu kala ishe haddathana abu abdullahi al-hakim abu abdullahi al-hakim ya zantar da mu shi kuma karbo an abi bakare bin abi darimin hafizi daga abi bakar dan abi darim al-hafiz an ali bin ahmad al-ijli shi ka karɓo daga Ali ɗan Ahmad al-Ijili an harbi bin al-Hassani shi ka karɓo daga harbu ɗan Hassan an ya haya bin al-Musawiri shi kuma ya karɓo daga ya ɗan Musawir an Amr bin Khalidin shi kuma ya karɓo daga Amr ɗan Khalid an Zaid bin Ali shi kuma ya karɓo daga Zaid ɗan Ali shi kuma Ibn al-Husaini ɗan al-Husain an abihi Ali shi kuma ya karɓo daga babansa Aliyu an abihi al-Husain shi kuma karɓo daga babansa Hussein shi kuma al-Hussein ana abihi ya karɓo daga mahaifinsa shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu li dan Abi Talib kala a ce na Ali yace addahunna fi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzara mai tsira da shi ya kirga su a hannuna haka haka haka ɗaya ba na mantawa a irin wannan lokacin a ramadan malam zai taho lokaci ke yin karatun ashafa sai zaunar da ni a tsoro sai ya takanta ce haka sai da isa shi ya haka shine musalsal ulma ala wasu na'ata muslim amma wallahi an ba anil fata kaza ka kar haddasa ni higa'iman au ba da an haddasa ni tabassama sai ce addahun yaka Allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سياك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سياك اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سياك اللهم وتهنن على محمد وعلى آل محمد كما تهننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيما ساكا اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شيني أدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم zala mai tsaya zuncin Allah haka ya kirga diddiga su wa kala sannan annabi alaihi ce adda hunna fi yadi jibrilu haka jibrilu yaman wa kala haka za nazalat min inda rabbil izzati haka ya sauka daga ubangiji Amin. shine. Amin. a ga wataƙila wanda za a iya wataƙila karama kwaya ɗaya ne duk sananne ne lamwa ta hannan shi ne ta hannan ta fa'al shi ne ka tausasa shi ke na shafaga shi ne ta hannan ka tausasa ga annabi Muhammad alaihi salam kamar da ka tausasa annabi Ibrahim alaihi salam da kuma iyalinsa inda kami da masjid shi ke nan
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يقتال في كيال الأوفاء إذا صلى علينا أهل البيت فليقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه daga sana abu huraira Allah kare da a gare shi hannun nabi sallallahu alaihi wasallam ta gano mai tsira da wancin Allah annabi ice man sarrahu wanda zai yi masa daɗi an ya katala ya au bil mikiyalil auha da ma'auni cikakke cika ai maka awo cikakke cikar tuntsire sosai ya tozo to iza salla alaina ahlul baiti in ya tashi mu ahlul baiti zai mana salati fal yaqul ya ce allahumma salli ala muhammadin annabi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ibrahima innaka hamidum majid malamai suka ce wannan salatin annabi alaihi yana mutukar sansa saboda wannan kalmar annabi ta danganta shi da ubangiji kai tsaye sannan kuma mai matansa na gida mace kuma yana kaunarsu sai ka zo da aka zo da sigarsu da kuma kirari da lakabi da Allah yi musu ummu hatil mu'minina haka yake son salatin sosai wa zuriyatihi da kuma ahli baitihi eh Allah ya hore mana
وفي رواية زيد بن حارجة الأنصاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فقال صلوا واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
أشكر وايد زيد بن خارجة الأنصاري رضي الله عنه riwayar zai da dan kharijatul ansari Allah ya kare da a gare shi nan Allah mutum sahabi ne shine wanda yayi magaraba din ya fita daga masallaci zai gida ya fadi ya rusu aka hada shi an sa shi alkafani an yi komai mata suna kuka ce ku dena kai wani bari wani bari ko ba tashi ba yana mace bai tashi yana mace kai da mai kirarin su kenan almutakallimu ba adala mauti ai mutane sun samu alfarma wala haduwarsu da annabi alaihi sun samu alheri ya dinga fasa hakuri yana cewa ku daina kai wance bari ma kai wani bari wani bari an gama hada shi ne likafani zuwa za a fita da shi amma ya dinga fawarsu kuma aka fita da shi ya ce sa'alfin nabiya sallallahu alaihi wasallam كيف أصلي عليك يا ذمك سلاتي فقال صلوا في صلاتي واجتهدوا في الدعاء كنت وجن الدعاء ko da gurin karɓa ne dai an yi salati ku matsayin addu'o'i na duniya da lahira sun makulu sannan ku ci alam barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kai albarka wadawwamiya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen annabi muhammad alaihi salam kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majid kama yadda kai albarka ga annabi ibrahim alayhi salam kai abin yabo ne majidin mai girma ana ga wataƙila ko a bashi haka amma a ja shi sai za a gane cewa ba a ka da zai kammala ba wannan shi kenan salamatar kindewa an sai na ali na sanar da koya salati shi ne ke ce alamar dahil mudhaci kuma dahil mudhuwaci وبارئ المسموكات جعل شرائف وسلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أبليك والخاتم لما سبق والمؤلن الحق والدامج لجيشات الأباطيل كما حمل قد طلع بأمرك لداعتك مستوفزا في مرداتك وائيا لوحيك حافظا لأهلك ماديا على نفاذ أمرك حتى أوراك أبسا لكابس آلاء الله تسل بآله أسبابه في هدية القلوب بعد خوذات الفتن والإسم وأبحج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام وهو أمينك المأمون وحازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبئيسك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افساده بأدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك محنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل أدائك المعلول اللهم أعل على بناء الناس بناءه وأكرم وسواه لديك ونزله وأتم له نوره وجزه من من ابتعاسك له وقبول الشهادة ومردي المقالة زامن إكن عدل وخطة فصل وبرهان عظيم ga wannan gwanin larabci ne kuma larabci zuba zunzurutu to da haka kaga ba za mu yi masa shan ruwan wato a sha ruwan tsuntsaye ba saboda kalmomi ne masu tsauri dinga jefawa mustafizan arwa kabasan liqabis arwa kabasan liqabis da ko dutse kaka kwas kwas kwas sai tar tar in kasu kabisa shine mai neman gaskiya ya kyasa masa sai kama eh kabasan liqabis ala ulai taslibi ali asbabu Allah saka amin Allah ya tarfa mana albarkacin salati Allah ya sa mu cikin min khairul musallina wal musallimina alaihi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wata uku assalamu alaikum a inda shari'a ta shimfiɗa ba a nan ake yi ai eh in lokacin da za ta shiga masallacin ita ma sai ta yi a bayan ta zo ta shimfiɗa shimfiɗa za ta yi sallah ai basmala ake in ta ɗora kafarta a kan shimfiɗa sai ta ce bismillah kuma kafar dama za ta fara ɗorawa sai ta ce bismillah shi kenan haka ake eh sai ta yi wannan shi kenan kuma da abin da Allah ya hore masa wato in ta tashi shiga masallaci inda za ta je masallaci na yin sallah to ita ma wannan addu'a za ta ma a gida za ta yi sai ta yi basmala ta taka shimfiɗa ta shi kenan in kuma a gidan nata ta ware wani masallaci a cikin gidanta ne to shi za ta shiga sai ta yi ita ma suna da musalla a gida wurin yin sallah a gida suka ware in za ta shiga sai ta yi wannan addu'a eh amin a'a ba a yi sai na ƙur'ani wanda ake yin sa ƙur'ani haka ake barinsa ba zai shigo da wani abu a ciki ba kawai rubuta basmala da take muƙarrara a shari'a shi kenan eh ita ma an ce ana sa ta ba dan ta zama fatihatul kitabe ba dan ka'ida ce kawai ta ta rubutun ƙur'ani saboda ubangiji dama ana kwaikwaita ayat suratul naml ne ai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ita ake nufi a wannan ya shi kenan sa iya nan zai tsaya ba zai gara wani abu ya ce dace a kai ba to shi kenan nake ga sai a bashi kai tsaya dai a haka da kare kuwa